bayan wannan masu li'ani tsakanin miji da mata sun yi sun kare sai alkali ya ce kadufar rakatu bai na kuma na raba tsakanin lima rawar bukhari an ibn umar radiyallahu anhuma sau da hadisin imam bukhari da aula dan umar Allah kara musu yarda anna rajulan la an imra'atahu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani namiji yayi li'ani da matarsa lokacin manzo sallallahu fa farraqa bainahuma annabi sallallahu alaihi wasallam tsakaninsu wa alaƙar walar da bi ummihi muttafaqun alayhi ya jingina ɗa da uwarsa sau da aka ce na baya tare da ɓangaren wannan wa haza muttafaqun alayhi waza ba zu alin ilmi wasu malamai suka sun tafi akan cewar ila annahu akan cewar idan tamma li'anu idan li'ani ya ƙare miji ya yi rantsuwarsa guda biyar mata ta yi guda biyar shi ke nan gane bakar wakatul furka tsakanin bena azzauje ne rabuwa ta abu ko ba a yi ambaci saki ba inda aka kare wannan rantsuwa shi ya yi ta ta yi to an kare saki ya kasance ko bai ce ba na sake ki tun da an yi li'ani wamfa saka ne kawo huma aurensu ya bude walam lam yafarqil hakimu bainahuma ko da alkali bai ce na raba tsakaninku ba wannan li'ani da suka yi ya raba tsakaninsu lima rawar bukhari wa muslim sau da hadisi na buhari da muslim an sa'adu bin sa'adu ne sa'idi fi kistati mula'inati uwaimir al'ajilani cikin kisar li'ani da uwaimir al'ajilani da matashi wa bihi a cikin wannan hadisin falamma faraga min li'ani lokacin da shi uwaimir al'ajirani ya ƙare rantsuwarsa matar ta ƙare ƙala uwaimir sai uwaimir yake cewa ka zamtu alaiha ya rasulallah in amsaktuha ya ce in dai hannun rike wannan matar a aina mata bakar ya rasulallah sau da haka fatallaka ha salasan sai ki sake ta wata sake uku kabla an ya'murahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam tin kafin manzo Allah sallam ya umarci shi ce sake ta hina faraga min tala'un lokacin su kare layani fa faraka inda nabi sallallahu alaihi wasallam ya rabe ta a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda shi yasa aka ce kenan ba dole sai alƙali ya ce na raba ku ba fa qala ya ce za ka tafariƙun bai da kulli mutala'inai ne ya ce wannan shi ne rabuwa tsakanin dukkan mutum biyu da suka yi ani da junansu wa za huwa al'akarba na shi ne to ji kama da
وهذا فيما إن لم يكمل نفسه فيما خلقها فيه فإن أخذ من فوق الأقرب أن يجوز له أن يتزوجها بعقد الوجود لأن سبب التحريم المؤبد قد جاء ما يدل على بطلانه ويكون كأنه يوجد.
يوه sai ce fata harumu alaihi tahriman mu'abbadan idan mutum ya li'ani da shi da matar shi suka zo kowa rantsuwa shi guda biyar shi ya rantsuwa ya ganta tana fasikanci ya cike ta biyar da la'anta ta Allah ta bata akan in bai gani ba ita ta yi rantsuwa hudu ta ce karya ya mata ta biyar ta ce hushin Allah ta mata a kanta in gaskiya yake wani abin da ya faɗa gare ta to da an yi wannan li'ani fa ta harumu alaihi tahriman mu'abbada ta haramta har abada shi da ita ko su bi suka rage a duniya babu aure amma za ku ji a lokacin da haka yake yalis ibn umar al-sabiq yalis ibn umar al-sabiq yace saboda hadisi na Abdullah dan Umar wanda ya gabata wa gairi da wani wannan ma fala yuzuru an yatazawwaja ba'da zalik bi halitta bai sake auren wannan matar har abada amma hakan yace wa hadha fi ma idza lam yukadzib nafsuhu fi ma qadaba bi yace hakan din da aka ce ba zai sake auren ta ba sai in bai ƙarya ta ba kanshi amma inda zai ƙare nan zuwa ce gaskiya ƙarya nake mata saboda haka in ta ce bata yarda ba bulala tamanin za a mishi aka bi bulala tamanin kuma iya da yanci da zai sake aurenta in ya karyata kansa shikenan fa in akzaba nafsahu in ya karyata kansa fala qarbu an yuzru azwaja bi aqdin jadid dan ce mafi kusa shine ya halitta ya aure ta da sabon daura aure tunda wancan sun yi li'ani yanzu ya karyata kanshi to ya halitta amma da bai karyata kansa ba har abada ba zai aure ta ba da anna sababin tahrimi al-mu'abbad domin sababin da ya sa sakin ya zamanto ga haramcin ya zamanto har abada karja amma ya dullu ala butlani abin da zai bata shi ya zo shine karyata kanshi fa yakunu ka an ka annahu lam yujad sai ya zamanto kamar dama ma ba a sami hakan din kenan tunda ya karyata kansa ko magana ta kare ya kuma bai taka ko ya ya ce da ƙarya yake amma in bata nemi ba haddi na kazafi ba za mu shi ba amma in ce ba tsayarwa ya mushi gulala ta wani na'am وإن كان بينهما ولد فنفاه دفع عنه بإجماع أهل العلم سواء كان حملا أو مولودا ما لم يكن حقا أقر به أو أو وجد منه ما ما يدل الإقرار لما روى لما روى ابن عمر أن رجلا لعن امرأته وانتفع من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما ولحق الولد بالأم أما إن أقر به أو وجد ما يدل على إقرار به قبل الآن أو بعدين فإنه يلحق به ولا ولا يمثله بعد ذلك لأن إقراره لا يلزم ويعرف أنه ينتفي وينتفي عنه الولد بعد الآن ولو لم يمته إذا لم يقر به
to zai to sai ma da yake cewa wa in kana bainahuma waladun idan kuma wannan matar an samu ɗa tsakaninsu fana fahu ya yi rantsuwa wajen li'ani ya ce ba ɗan shi ba ne in ta fa'anu tun da ya yi rantsuwa ɗa ya kori ba ɗan shi ba ne sau da haka kenan ɗa da uwa za a haɗa shi bi ijma'i ahli ilmi ya ce wannan dukkan ijma'in ba ne tun da ya yi rantsuwa ce shi ba ɗan shi ba ne ba ɗan shi ba ne sawa'un kana hamlan aw mauludan duk da ciki ne ko har an ahi ɗan kenan in ciki ne ta rayuwa shi ya tabbata da cewar ta ɗaurin lokacin da shi dama bai je wajenta ba kuma ga wannan mutumin da ya gani kuma yanzu gata da ciki kaga ya kori ciki ce bai yarda ba in kwaɗa ne sai ya zamanto daman yana zarginta da haka ɗin ba yiwu ba kuma har aka haifi ɗan yanzu daga ƙarshe kuma ya kama ta ya ga haka ke ne ce to dama ɗan wani ba na shi bane da ya zo li'ani ya gama ya yi li'ani da shi to wannan ɗa ba a dangana shi ba ya zama to ɗa nawa kuma ya kuma bai bashi da bangaren uba ke ya zama bangaren uwarsa wannan ijma'in dukkan malamai kenan anan ba zai ɗaura ba ko da ciki ne kuma ko da an haifi ɗan malam ya kun a ƙarrabi in dai ba shi bai ikirar ya ce ɗan shi ne au wujida minhu ma yadullu al iqrari ko aka samu abin da ke nuna cewar ya ya yarda limarawa limarawa bin umar radiyallahu anhu wa saboda abinda abdullahi dan umar Allah kara musu yarda ya rawaito anna rajulan la'ana imra'atahu wani namiji ya yi li'ani da matarsa wanta fa min waladiha ya kore ɗanta ya ce ba ɗan shi ba ne fafarraka rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai na kuma manzo ala sallam ya raba tsakanin mijin da mata ce ba aure wa alhaqal walada bil ummi ya gama da ya ce ya zauna wajen uwar shi ba shi da wajen bangaren uba kenan kenan anan ya yi rantsuwa li'ani kuma ya ce ɗa ba na shi ba ne saboda haka tunda ku har ya yi rantsuwa sai a ɗauke da ababen shi kenan an bai da ita ne uwa ya tabbata an ta ne ko shi ne dama ake shakku to na ta ne amma in a karrabi amma in yare ce eh lalle dan dana shi ne saboda haka ya yarda amma yanzu abin da yake tabbatarwa ya ga tana aikata wannan bannan ne amma da ya yarda na shi ne tana yiwa kenan yau ne ta fara aw wajada ma yadullu ala iqrarihi ko kuma an wujida ma ya dullu ala ikirari ko aka samu abin da ke nuni akan ikirarinsa kamar ya rabe da wannan ɗan ƙablan li'ani kafin li'anin daman ya nuna tabbatar shi ne au ba da ko bayan li'ani wannan fa inna yulaqu bi ko da an yi li'ani da za a bashi da shi sai dai mata ita an rabu wala yuqbalu minhu nabiyu idan ya kore shi ba a karba ba ba da zalika bayan da da wurku yara ya ce dan shi ne yanzu daga ba bai zuwa ce dama ba na bane bi anna iqraruhu lazimun domin abin da ya iqrari ya ce dan shi ne da farko ya kama shi bayan da zai iya gocewa ya ce ba dan shi ne malice wal aqrab na ce mafi kusa annahu yantafi anhu al waladu ba'da li'an yace da yana koruwa ga wannan miji bayan an yi li'ani inda an yi li'ani da ku wani lam yanfi idan lam yakin rabi ko da bai ce ba ya kore da in dai mutum ya yi li'ani da shi da mace ko bai ce wani da ba nawo ba ne in dai ba shi ce a wani da da ta haifa wani na baya tabbas na ne ko cikin da take da ko tabbas na ne in dai ba ya haɗi ba in dai har an yi li'ani to da kawai ba a ba shi za ta ne ai kun fahimta ko kenan wani shi ne zai ce mafi rinjaye idan mutum ya zo yi li'ani da matarsa wannan ɗan ko da an haife shi ko da ciki ne ya koru gare shi amma in ya yi ikirarin shi ya raɗa shi ne amma da shi da yanzu ya kama tana wannan aiki to saboda haka yanzu za a ba shi ɗan shi amma kuma wannan li'ani ya tabbata na'am وإذا رجع الزوج بعد الميعاد فأخبر نفسه بما ادعاه من زناها أو ادعى أنه ولد من ذلك وأقر بنفسه ولد شيء أخاه عن الامتحان فإنه يجب عليه حد القتل إن طلبت الزوجة ذلك ويلحق الولد به ويتوب وهذا ممنوع to ya yi wal aqrab malati zan ce mafi kusa dai to wa idza raja az-zawju ba'da al-li'ani idan miji bayan sun yi li'ani da shi da mace kowa ya rantsi ya kare rantsuwa yanzu sai ya dawo fa aka zaba nafsahu bi madda'ahu min zinaha ya karyata kanshi a cikin abin da ya mata da'awa na cewa ta yi fasikanci ya ganta tana fasikanci a wida annahu wahima fi zalika ko yi da'awa ce ashe kuskure ne ya yi ashe ba haka ba ne abin da ce ya gani wa ƙarra bi nasibin waladiya allazi na fa'a inda li'ani ya tabbata da ɗanta wanda ya kora a li'ani ɗan shi ne fa inna yajibu alaihi haddul ƙasa dole ne a mushi haddi na ƙasafi ya mata ƙarya amma da sharadi in talabati zauja zalik in matar ta ce to ban yarda ba dai ita mai zai mun ƙarya dole a mushi bulala shi tamanin ta kazafi kuma wa yalhaqul waladu bi da ya haɗu da shi da ya zauna shi ko da da kaga ya kore shi to wannan rantsuwar da ya kare ta kanshi shi yasa wayarisu kuma zai gare shi wa hadha mujma'un alayhi wannan malamai sun yi jima'i kenan anan yanzu duk lokacin da aka zo aka yi li'ani to ɗa zai koru ga wannan miji sau da haka idan ɗa ya koru ga miji a nan baya cin gane shi shi ya baya cin gane shi kuma ɓangare ɗaya gare shi ɓangaren uwa gare shi kenan a nan dukkan malamai sun tafi akan hakan ne cewar a nan babu magana gano tsakanin shi da shi tunda ya riga ya kore shi har da li'ani don saboda za mu ga wata matsala gaba ka insha Allah ya gama da hada
هذا وإذا جاء الولد الذي نفاه وكانت حملا به وقعت اللعان على ش- على شبه الزوج فالأقرب أنه لا يلحق به إلا لم يقر به لأنه قد نفاه اللعان فلا يلحق به بعد ذلك وعلى المرسل منه إقرار المخالف ما كان والدليل عن اللعان to yayi malati hada wa idza jaa alwalad alladhi nafahu wa kanat hamilan bihi idan dan da ya kora ya kore shi ba dan shi bane lokacin da yi li'ani da shi da wannan mata kuma tana da cikin dan kuna kuna ganewa da kyau anan ko mutum da ya yi li'ani da matar shi kuma tana da ciki saboda haka ya kore dan da shi kuma ciki ba nashi bane lokacin da ya yi li'ani yanzu ɗan nan da ya zo shi muna jigo wakatar li'ani alashibihi zauji sai dan aka haye shi kamar ɗaya da- da- da shi wannan mijin wanda ya kore shi ya yi kuli'ani ya ce shi ciki ba nashi bane har an zo an yi rantsuwa kore shi yanzu da ta haifa sai ta haifi ɗan kamar uban wani li'ani to yanzu a ba shi a ce ɗan shi ne ko kuma a ba shi ba a ba shi ba tunda ai ya kore shi falakarabu annahu la yalhaqu bi ko la yulhaqu bi dan ce mafi kusanci yaro na ba zai haɗe shi ba ko kuma ba za a haɗa shi da shi ba in ga an haɗa shi da shi sai in ya yi ikirari shi yasa ce idan lam yuqirra bi in bai ikirari ba da wannan yaro ce dan shi ne li'annahu qad nafahu bil li'ani domin ya kore shi da li'ani yace ba dan shi bane shikenan ya kore wala yulhaqu bi ba za a hada shi da shi ba ba da zalika bayan wannan din malam ya hasu minhu iqraru in dai ba an sami iqrari daga wani shi ba yukhalifu ma kana yad'ihi inda li'an wanda ya saba wa abin da ya da'awa na cewa ba dan shi bane lokacin li'ani kenan sai yayi iqrari wanda zai saba wa abin da ya faɗa da zai li'ani ya ce ba dan shi bane yanzu ya zo ya ce eh tabbas dan shi ne to a irin wannan yanayi shi kenan sai a yarda ba shi to zaka وإذا قال الزوج لا أشهد عليك بالزنا ولكن ليس هذا الولد مني والأقرب أنه يلاعب وحده ليتبع عنه الولد أما الزوجة فلا لعان عليها لأن لعانها يؤدي أن يبلغ عنها بالزنا وهو لا يمكن الزنا
to shikenan wai za ƙalar zauju idan muje ya ce la ashadu alaiha bi zina idan dai ni ban ga tana fasikanci ba walakin laysa hadha alwaladu min yace amma wannan dan ba dana bane eh ana yin haka mutum ne matar shi bai yarda da ita ba amma bai kama ta ba tunda kama mutum ina irin wani abu aiki ne. duk wanda zai aikata irin wannan sai an dau matakin da ba zai kawo ba kada abu ne in yayi yawa wata ran ake kama mutum shi yasa mafi yawa ai duk laifi in ga an kama mutum da shi to kafin a kama tana yiwa ya aikata ya huce a kirka yanzu in aka ce yau an kama barawo kana tsammani yau fara sata a ba rabin haka ne yanzu mace in aka kama ta da aikin fasikanci tana yiwa wannan wanda aka kama ta sun yi shekaru masu rai amma yau ne kadai haka ta abu shi yasa ai wani ke nuna cewa al'amarin da ke gaban mutane wani abu da ya wuce a nan duniya ba wai ya wuce ba ne a za a zo yaushe yau mutu da sarai shi yasa hakikanin al'amari daman mutunan ma wani an gan shi da wannan abin an kama shi an mashi haddin ya zama kafara gare shi rana ta gobe kiyama ba a kama shi da wannan lahin ba da yadda za a yi abin ya wuce kuma a yana nan a ajiye da shi ranar kiyama sai a hutu saboda haka kaga kenan ba wai dan kai an kawo mutum ba ce ai kawai tana yiwa yau ne kadai a mafi yawa abu ne da ke kasance saudiya to yanzu a irin wannan kenan mutum ne iya zargin ita wannan mata da hakan din kuma lokaci mai tsawo yanzu sai ya ga yanzu ɗan da aka haifa sai ya ga tabbas wani lokaci ma tana yiwa akwai wani mutum da yake zargi sai ga komin su ɗaya da shi kaga dole ana samun haka dole a samu matsala to shi yanzu anan in ya ce lalle ta aikata fasikanci ta za a iya kawo shaida ko ya yi mi ko ya li'ani to yanzu ya ce e tabbas shi bai ganta tana yi ba amma shi ɗa dai wannan ba na bane to yanzu a yi yanayin wannan kenan yanzu ba su duka za su yi li'ani ba a yanzu shi ne bai ganta ta ya ce tana fasikanci shi zai rage kenan ya kore ɗa kenan shi shi da za su yi da yari shi kaɗai zai yi rantsuwa ya kore ɗan ya kubuta ya tabbatar da yi ba rashin sai zo yi da yari shi kaɗai ya tafi shi ke to akwai inda ake zuwa likita shi ma babu da zamu ina ga shi ne babu da zamu tarra a gaba amma ba irin wannan gurin ba akwai wurare da yawa da ake zuwa likita yanzu yanzu yanzu a nan da saura kenan Eh, akwai inda za mu je wurare suna da yawa sun kai wajen wuri kusan hudu ko biyar ma Wadda an- ana iya zuwa a yi da asali kafi ake amma yanzu aka ce in an samu na likita ya fi wancan ne sai a je a yi shi yasa ake cewa jana'a nan fal aqrabu annahu yula yula'inu wahdahu shi kada zai li'ani biyan tafi anhu alwalad dan ya koru ko dan ya kore da daga daga gare shi amma zauja fala li'ana alaiha amma ita mata babu wani li'ani da za ta tunda ya ce bai ga tana yi ba amma shi ne ba da da ba na shi bane kina ya san da ce eh ban kama ta ba amma ina zargin ta li'anna li'anaha min ajali an yadra anha hadda zina domin ita rantsuwar da za ta yi dama ai asali daman idan mutum ya zo zai li'ani da matar tashi ai daman ba nata bane asalin li'ani shi li'ani nashi shine in yayi nashi shi ne yake sa a rabu kuma shi yake kore ya ɗa nashi ita nata me zai na me ita nata dan ya kore mata ne haddi shi yasa Allah ce wa yadra'u an hal azaba kire ita na mu asalin li'anin ta da mai ta da ake tuhumata da mai ta ai kuma yanzu ana inda a ce li'anin ta yana da tasiri ya ruguje nashi yo ai da ba fa'idar yin shi kuma da abin da ake kin da ya tabbata gare shi da an bashi dan kuma da ha'ilu an karanta shi bai bata yin ba kenan dama asali shi li'anin shi shi ne asali li'ani idan ya yi rantsuwa kenan na warko da nan zai kori da kuma alme ya ɓaci tsakanin shi da shi da ita kuma ya kori a kansa haddi na ƙazafi tun da ya riga ya rantsuwa to yanzu kuma ita nata ba wai za ta yi shi bane don ya ƙaryata shi a ce ɗaya kuma ya zauna shi a cin da rantsa bai ko mishi ko kuma in ta rantsan a ce za a mishi bulala ba za a mishi ba ko kuma in ta rantsan a ce ba ta yi ba wannan aiki duka wani ba na wannan ba ne kada dai zai kare ta shi yasa ai wancan matar wanda ta yi haka din kuma ta yi li'anin manzo Allah sai cewa in ba don abin da ya gabata ba na littafi na Allah da ya ce wadrau anal azab shi da ni da wannan mata akwai sha'ani kiran wannan shi zai ture mata azaba amma ta duniya sau da haka shari'a ta lahira wani bai ture mata shi yasa kina anan dan mutum ya yi abu ma ba a gan shi ba ko da ma an maka shari'a ba kama ka da wani laifi ba shi Allah ya sani in kiyama ta yau mutum da sara'ir za a tona asirin duk wani abun da ke abubuwa da yadda aka yi kwanance kwanance duka aka yi komai duka ranar kiyama sai an bayyana hatta da wanda suke zuwa mata da suke zuwa suna da mazan suke zagaye-zagaye suna aikata wannan ranar kiyama duk gaba daya cikin kowa za a faɗi da wane da wane lokaci kaza wane ma lokaci kaza kun yi duka sai a faɗi haka nan shi ma namijin da yake aikata shi ma sai an tona asira ku kaga kenan mutane dan kaga ka ketarewa ta duniya a ba ta ta lahira ba akwai hukunkun mutane ba bayan Allah duka ciki saboda haka in kiyama ta yi ko da nan ba ganka ba a gobe kiyama Allah zai bayyana duk abin da ya kana da nan shi sai ce zuma inda kuma yawan kiyamati inda rabbikum taktasibu kaga ko an aka zo a nan a filin alkiyama aka bayyana mutum kaga ai an shi kumiya kumiya da babu irin ta kuma banda ma wannan ita kiyama ba gyara ake ba ba tuba ba ake a wannan lokacin kare hukunci za a wa mutum na laifin da ya aikata saboda haka kenan li'ani shine fa'idar yin li'ani ba wai dan a ce inda inda a ce in sai rantsuwarta duka ta rubuje wancan abu kada ta kare ka zaliba a mata fatin duniya shi ne bakin abin da kare amma ba ta kore ba magana shi ba ta tabbatar da ba na shi ne haka nan ba ta sa ba a mishi haddi kare abu ɗaya ne ta yi da ta yi rantsuwa kare ta kore a kanta a mata haddi da ta aikata fasikanci don kisan shi yasa kuma a nan ha'ilu mutum zai ga muni da yake ƙarƙashin aikata fasikanci Allah mai tausayi ne mai tausayin bayansa amma laifin da kaga an ce a kashe mutum to laifin wa ba ƙarau laifi ba kusan dai abubuwan biyu don jaya uku yake sa a kashe mutum dukkan laifukan da ka sani ba a kashe mutum amma wani uku suke sa a kashe mutum abu na farko shi ne wannan mutumin da yake da aure ya aikata fasikanci duk yadda Allah ke tausayin bayan shi amma ce a kashe shi kuma an kashe mutane a wannan hanyar abin da ya sa aka ce a kashe mutum a sai ya yi mu a cikin dabbobi ma ina ga akwai dabbar da idan ta aikata haka nan su ma suke mata irin wannan hanta su yi ta kishin sai sun kashe ta akwai dabbobin da su da kansu a cikin dabba ce ma amma ba sa yi haka kowace dabba tana da nata mijin radda aka ce kuma in dai har ta je wurin wani mijin da ba nata ba sai sun gane ku kuma sai zama ta wani hukunci kaga kenan abin yana da aibu wanda yau duniya ta dauke shi ba komai ba kabi abin ne ya baci abu na biyu shine mutum ya kashe mutum shi wanda za a kashe shi abu na uku mutum ne ya rida yana musulunci bai musulunci kuma ya ki dawowa to wannan shi ma za a kashe shi to wannan a jimurce wannan abin guda uku su ne suke sa kashe mutum kenan yanzu an haɗa mai aikata fasikanci da shi da mai kashe mutum da shi da wanda ya kafinta kaga abu makarai bane shi kuma wanda suke aiki irin na mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalam hukuncin shi ma kisa ne shi ba bulala ma ciki ko da aure ko ba aure saboda shi ma a irin wancan ne sai dai kuma ya yi wannan muni shi ba magana cewa da aure ko ba aure ko kashewa ce kenan shi ma iya karkashin wannan din don ba wani sabon hukunci ba to amma ana akwai wannan aya da Allah ya ce inna wa jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu bil ardi fasada idan mutum ya kai wani irin banna ta kai karshe shi kuma wannan da wannan aya ne ake aiki abu ne wanda kuma sai shugaba zai tsaya ya nazari akan al'amarin zai hukunci a kansu tunda ba kai tsaye ba ka ce a kashe shi aka an yuqattalu aw yusallabu aw tuqata aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard idan mutane suka zama to kuma yan ta'adda suke ɗauka kan makami su shiga daji ko irin mutanen da suke tafka wani abu na ta'asa a gari ko masu dila ta kwaya masu saiwa kwaya da wani abubuwa su ma da masu yaɗa banna ne a banza da irin wasu miyagun aiki dai da ake kama kamar da za a samu wani gungu na manyan barayi wanda suke irin wani aiki na ta'addanci irin wannan shugaba zai tsaya nazarin ya ga wannan kashe su ko kashe su in ku ya gasa da musu kawuwa da hannu a suke su a nisa in ya kuma a kore su kuma a kore su ya danganta ne da iya laifin mutum amma shi wancan na haddi wani zuwa ina abubuwa guda uku su ne ake yi wa mutum kansa kira shi kaga sai ya nuna mana munin aikata fasikanci kana da aure ko kayan aure yanzu kuma daga baya kuma ka kuma kana aikata wannan ta haka ba karamin laifi ba ne saboda haka in har ka san haka ne kenan karka bar ma karka rabu da matarka sai ka zama da ita kakula da ita ko kuma in ka san haka kenan tun da wuri ma dama asali cewar ba za ka zauna haka nan ba za ka yi kokari yadda za ka samu ka jike aure saboda haka da kai aure kuma ka ga ai ba ka yarda ba kuma wannan mata ta sirri maka dan ka san cewar kaka je ka abu abin da zai kai ka ga kisa shi kenan daga wannan kuma an kare kuma ɗaya ku shi kenan zai ani ya tabbata to shi kenan ku mun ga samun babu yadda za a gani ta bismillah ba la na wa alaikum Mm. iya mene? a a zargi in ba hudin ba hudi ba don misali mutum yana zargin ta haka mai tuhume ta ba ya hudi ba ya bayyana ai babu wani abu ne kawai abu ne a ran shi yake zargin ta kawai mataki kawai amma wannan na baki ya ya faɗa wannan dole ne a nan a zo a tabbatar ya kawo shaida ko yi la'ani in ko ba haka ba sau da haka tsara kenan dole a hukunta shi a mashi gudana amma kawai kasancewar mutum zargi hakan da wani abu zai zo shi a zuciya sauran ba shi yake magana ba amma in har ya kai ya faɗa to wannan kuma yanzu ya yi ikirari ya yarda da cewa ita aikata yanzu kuma dole ne shi yasa a lokacin da shi ma wannan mutumin ya faɗi haka ana zargi cewa albayyinatu au haddun fi zaharik ce ko ka kawo shaida ko a maka haddi
أفعال وتأتيها تنسب وتقولين ليس أسبهما مبتدا والخبر أتى
albasa
أعدى ونأى سأل ونأى علمه مثل كسا الله تائبين نورا تائبين مفعول به أول منصوب علامة نسب نسبه نسب هذه اليوم لأنه يوم مذكور مذكور ثاني نورا مفعول به ثاني منصوب علامة نسبه الفتح وهذان مفعولان ليس أحدهما مبتدأ أو خبر إذا لم يفهم لهما معا عند تجريدهما من من من الجملة فلا تستلزم جملة على أنها أنهما مبتدأ أو خبر
yayi to ma da ke cewa af'alun muta'addiya akwai wasu fi'ililluka suna ta'adda su ma zuwa maf'uli biyu wanda laysa asalu ma al-mutala wal khabar ba mutala bane ba labari bane kuma amma su ma tana taba mut- eh, wannan maf'uli guda biyu akwai kasa akwai albasa a ta mana asala manaha allama za ka gani gaba daya za mu fara na farko mislu kasallahu ta'ina nuran kasallahu at-ta'ina nuran at-ta'ina na farko maf'ulun bi awwal mansub alamatu nafi gashi nan aliya me yasa aka ce mishi ta'ina aka sa ya ce li annahu jam'u muzakkar salim jam'i ne na maza salimi shi yasa aka mishi daya nura maf'ul bi sani shi ko maf'ul na biyu mansub alamatu nafi al-fata ga tanan wa hadan maf'ulani ito wannan maf'ulun guda biyu da ta'ina da nuran din nan laysa asluhu mal-mutala wal-mutala labari إذ لا يفهم لهما معنى إن تجريدهما عن الجملة da in ka raba su da jumlan ba ka samu wata ma'ana kun gane ku yanzu kawai ka ce a tsayi ina wata fa'ida ce ana amma ko ka ce nura to saboda haka ya ce wala su sa'imar jumla ala annawa mutala wa khabar kuma jumla ba za ta zama ta tsaya akan cewa mutanen labari ba ne ba mutala ba ne ba labari ba ne kenan ba ka iya ba mera zama mutanen labari wace a tsayi ina nuran a ko nurin a wa tsayi un kenan ko ka so ka mera ta mutanen labari ba za ta yi ba na ba misulu
ومثله البث فقيرا ثيابا الفقير مفعول به أول موصوف علامة النسب هي الفتحة ثيابا مفعول به ثاني موصوف علامة النسب هي الفتحة ya ce wa misulu albastul faƙira thiyaban kace na tufatar da matalauci tufa to da kace alfaƙira mafa'ulun bi awwal mansub wa alamatu nasbi alfata gashi na hili da kace thiyaban mafa'ulun bi sani shine mafa'uli na biyu shi ma mansub wa alamatu nasbi shi ma alfata ga ta nan thiyaban na'am ومثله أعطيت السائل صدقة السائل مفعول به أول موصوف وعلامة نسبه الفتحة صادقا مفعول به ثاني موصوف وعلامة نسبه الفتحة to zai wa misir kamar da zaka ce a tsaitu sa'ila sadaka na ba mai bara sadaka ko mai roƙo sadaka yace a sa'ila da hudu mafa'ul bi shi na farko masu alamatu da alfata da yace sadaqatan mafa'ul bi sani masu alamatu da shi ma alfata kaga ko ne mafa'ul guda biyu na'am
ومثله وهات متفرق جائزة جائزة المتفرق مفعول به أول منصوب علامة نسبه الفتاة جائزة مفعول به ثاني منصوب وعلامة نسبه الفتاة wa mislu kamar da aka ce manatul mutafawwiqa ja'iza na ba da kyauta kado ga wanda ya tsere ko ya zama furemi na ba da ja'iza shine kado din ke na ba da hadiya ta kado ga wanda yake ya tserewa abokan karasu to ce almutafawwiqa maf'ulun bi awwal mansubun wa alamatu nasbi ga shi almutafawwiqa wata ja'izatan da yace mafulun bihi sani mansu wa lamadu da zuwa ga yin alfata na'am
ومثله وهات كسران يريده كسران مفعول به أول منصوب علامة نسبه الفتاة أتنبيه أتنبيه مفعول به ثاني منصوب علامة نسبه الفتاة wa misru man'atul kasalana tanazzuha ya ce misali da za ka ce na hana mai kasala ko ta yawon shakata alkasilan da ya ce kasilana na harkar ulmi awal masu wa alamatu nasu ga shirin shi ma alfata a hidi التنزه da yace mafi ulmi sani mafi su wala mutu nasibi shi ma alfata na'am akwai saura
علمت
zaidan lil adab بالألقاب زيدا مفعول به أول مرسوم بعلاوة النبي به الفتح الآداب مفعول به ثاني مرسوم بعلاوة النبي به الفتح to na karshe ce wa mislu allamutu zaidan lil adab kace na koyar da zaidu adab zaidan na farko ce na mafi ulmi awwal mansub wala mutu nasibi ga shin alfata da kace zaidan kace al adaba adab din da kace fu'ulun bi shine fu'uli na biyu wa alamatu nasbihi alfata alama nasba shi eh, fa- fata yanzu kenan sai kuma af'alun muta'addiya li salasati mafa'il wanda suke bugon mafa'uli uku mun yi mai mafa'uli ɗaya mun kare mun yi mai biyu gashi yau mun kare yanzu za mu shiga masu uku uku uku سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم